الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وأعيشون لهم ما استطعوا وأعيشون لهم ما استطعتم من وإنفاق الخير تؤمنون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وأعدوا أيها المؤمنون ya ku waɗanda suke mummunai Allah yana umarta ku cewa lalle lalle wajibi ne akan ku ku tabbatar kun tanada lahum ga kafirai likitanil kuffari don yaƙi da kafirai mastatatu iyaka abinda kuke da iko a kan sanin kuwatin na daga karfi lil harbi wajen yaƙi ba daidai ba ne fashe musulmi su zauna ba sa tunanin wani karfi suke da shi ya za su yi amfani da karfin nan don su yi maganin kafirci a duniya matukar za su yi wannan zaman to sai su zama koyaushe a kaskance suke kafircin ya ringa juya su yadda yake so wahiyar rami an fassara wannan kuwata din da iya harbi kama fi hadisi muslim yadda yake ya zo a hadisin da muslim ya ruwaito daga uku batuna amir Allah ya ƙara yadda a gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yace ayat da Allah yake cewa wa'idu lahum mastadatun min quwwatin ku sani sarfi iya jifa iya jifa ko iya harbi iya harbi shine wato karfi wannan hadisin ba wai ana nufin cewa ba wani abu karfi in ba iya harbi ba a'a abinda ake nufi shine cewa iya harbi shi ke kan gaba a wajen karfi shi ke kan gaba a wajen karfi amma dai tunda wannan nikira ce wadda yake ta zo a cikin amri to ashe kenan yana nuna duk abin da yake ya shafi kuma wannan min din da aka sa za ta ƙara sawa ya dau umumi duk wani abu tunda yake ta fassara wato ma nan ma wadda take mausuliya kuma aka fassara ta da wannan wato da min kuwata ashe duk wani nau'i na karfi lalle lalle illa iyaka wannan hadisi kamar yana cikin mujizozin manzo sallallahu alaihi wasallam ashe yasa ko a yanzu kasashen da yake sun fi kowa iya shirya rokoki da makamantansu su ake ganin kai kan gaba wajen yaki inda a wajen yaki ne tun daga harbi da kibiya tun daga harbi da kibiya ya kai a harbi da bom a har a tura jirage abin ya kai sai rokoki sai masu wanda ake sawa masu sarrafa kawunansu sai wanda za a sa su sarrafa kawunansu kaga wannan kamar yana cikin mu'izozin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da abin da zai afku alimal gaiba fadduhu ruka'ani walƙuwatu da aka ce wato wato wal'idadu abinda ake kira idadi tanadi ittihazu shay'i li waqtil hajati ilay shine a rike abu domin wakacin da za a bukata in mutum alamari komai na rayuwa yace sai san da bukatar ta zo sannan zai nema to zai shiga hali mummuna abin da yake ai ake bukata shine daman a idadu din tanadi to musamman kuma a abin da yake ya shafi yakin sai kafiran sun hakke muku sannan za ku ce za ku mani ku nemi mafita ina a duk amma ce za su hakke muku ya zam kun shirya shi yasa koyaushe ake ta faɗa lalle lalle ne a yi ribaɗi a kare ƙasashen musulmi a shirya ko da kafirai za su zo ba zato ba tsammani a sanya za a maganta su amma ba a dakata sai sun zo kuma aita rigima akan ya za a raba su don ga kasashe da yawa na musulmi da shigar taso tun shigar taso abin ya zamo ba karamin musiba ba in an raba su ma an raba wa'annan sai wa'annan su dawo an raba wannan sai wa'annan su dawo to wal kuwwatu kuwwatu dinnan da aka faɗa yawmu anwa al aslihat ta hada baki ɗaya nau'o'in makamai wal husuni da baki ɗaya nau'o'in kariya ya za a yi a kare da ta babba kariya shine a yi ganuwa in aka yi ganuwa kuka kare garinku masu kawo hari da dawakai sai su zo su yi ta wahala ba za su iya shiga garin ba har su tafi su baku amma yanzu daga ya koma hanyoyin da ake ɗauka na kariya kenan ko makaman da ake na kakkaɓo makaman abokan gaba yanzu ya koma sai a yi makamai wanda abokan gaba na harbo nasu za ku harba naku tarwatsa na abokan gaba a sama ko kafin ya ƙara so wajen ku wa hassan nabiyu sallallahu alaihi wasallam arramiya cewa abdullahi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa yake bance jifan ko harbin lannahu aqwaha dan ya fi karfi a ciki wa fi hadisi muslim anhu alaihi salam ya zo a wani hadisin wanda shi ma dai imamu muslim ne ya ruwaito shi kuma shi din ma dai daga uku batuno amirin din ne dai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ajizu ahadukum an yalhuwa bi asumihi ba daidai ba ne a samu ɗayan ku ya kasa iya wasa da kibiyoyinsa ya ringa wasa ma ko da kibiyoyinsa ne yana gwada harbi da ranar da harbin na gaske ya kama ya zama ya saba kenan amma a samu musulmi da ya iya sarrafa wani nau'i na makami ba ai ba rayuwar musulunci ake ba dai rayuwar musulunci ce to ai ko lalle musulmi lalle ya iya sarrafa makami shi yasa na hadisin wanda musulmi ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba daidai bane a ce ɗayan ku ya zamo kasacce ko da ta fuskar a ce ya ɗauki biyoyinsa ne ya ringa wasa ma'ana ya ringa gwada harbin da su wa kuma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin wanda shi ma dai Imam Muslim ne ya ruwaito kuma shi din ma dai daga Ubatunu Amir ne man ta'allama ramya wanda ya iya harbi ya koyi harbi sun matarakahu sannan ya bari har ya manci da gwani ne shi a harbi amma ya dawo har ya mance ya ake ma falaisa minna to wannan ba namu bane aukar a sako ko hakika ya saba wa Allah barin da ya har ya mance to ya saba wa Allah ibn maja ya fidda hadisin daga kubatu manzala sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya iya harbi kuma ya daina harbin to ya saba mu bai bi tsari na ba na ba ne wa ya faɗa a wani hadisin manzala sallallahu alaihi ya faɗa a cikin wani hadisin irmu ku yi harbi warkabu irmu ku iya harbi warkabu ku iya hawa dabbobi wa an tarmu a habbu ilayya min an tarkabu ko da iya yake gwaninta wajen harbi ni na fi son wannan fiye da gwaninta wajen hawa a ce an iya gwaninta wajen harbi ni wannan har ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da a ce an iya hawa wani ribadin haibi kuma datan me ake hawa ake dawakai amma ya zama jirage ne na sama ake hawa abin ma har ya kai jallin cewa a jiragen mayun su ake a gyare su su za su je da kansu ba kowa ana sarrafa su su yi yaƙi su yi kome su dawo ya za a yi musulmi su iya wannan wannan hadisi ya haɗa hawa'yan nan tunda wannan shine nau'in harbin da ake a yanzu irin harbin da ake kenan a yanzu manzo ko ya ce a koyi harbin a iya harbin to ya za a iya musulmi ya za a yi a ce musulmi sun iya wannan wajibi ne dai a kanmu lalle lalle a samu wanda za su iya din tunda ko in ba mu iya ba abokan gaban mu sun iya da ya za mu zauna da su sai dai kullum mu zauna a ƙarƙashin su duk sanda suka ga dama su yi kace-kace da mu ba mu da wani katabus wa min riba ilhairi hakanan wajibi ne ku ringa daure dawakai domin fita yaƙi da su ku tanadi dawakai wanda za ku ringa daurewa don in yaƙi ya kama a je a kansu marbuɗa ce ha wanda aka daure daga dawakai fi sabilillah don taimakawa addinin Allah au hafsiha fi ko ko hubusta dawakan don yaƙi a kanta a samu wanda yake mawadaci Allah ya hore masa ya sai dawakai ya ajiye ga sunan in yaƙi ya kama musulmi za su wanda zai iya hawa ga doki ya zo ya hau to wannan ma ku yi ku yi haka din wa ha alal quwwati da aka adabta ribadul haili akan quwwatu min adfil hasi alal ammi yana daga adabta hasi bisa ammi wato an samu idinabi a wajen an sami idinabi a nan wajen lifaraliha me yasa aka yi wani adafin saboda falalar dawakai saboda falalar dawakai turhibu da bihi aduwallahi wa aduwakum wanda kuma aikin nan da dawakai suke a da shine dai jiragen nan yanzu suke shine jiragen nan yanzu suke za ku ringa ba da tsoro da wannan madimatu za to abinda kuke da iya iko a kai aduwallah za ku ringa ba da tsoro ga makiyan Allah wa aduwaku makiyanku koyaushe idan ba ka da ƙarfi duk gaskiyarka sai ka zamo ba ka da gaskiya saboda ko yadda aka ga dama sai Allah ku ce ka bayan da za ka yi amma ko da mara gaskiya ne kai amma zamo kana da ƙarfi ana shayin gamuwa da kai to da ƙaryar kama sai ka kai da ƙaryar kama sai ka kai shi yasa lalle ne sai da abin da za ku ba makiyan Allah tsoro da shi za ku ba makiyan ku tsoro da shi alkufara su waye makiyan Allah makiyan musulmi makiyan musulunci su ne kafirai wa harina min duni za ku ba da tsoro ma da wannan ga wasu banda wayannan kafiran gairahu wasu daban su ba a ce kafirai ba ne amma dai tafiyar diddage ga humul munafiquna su ne munafukai la ta'lamu nan wanda ko dinnan ba san su ba da annam ya kuluna la ilaha illa Allah bi alfinati domin suna cewa la ilaha illa Allah da harsunan su Allahu ya alamu amma Allah yana sane da su yawa daga malaman tafsiri sun dafa akan wannan fassarar da shi Abdullahi dan Fodo ya tafi akai wasu malaman suka ce a wannan ba da labari ne Allah yake ba musulmi labari da cewa nan gaba fa ba makawa za su yaƙi wasu kafiran daban bayan kafiran da suka sani da su ya ka sanin su larabawa ko rumawa da makamantansu don su ne suke dab da su da su suka yi yaƙi da su suka yi yaƙi a to Allah yake faɗa musu cewa ai bayan waɗannan ma abokan gaba da kuka sani nan gaba rayuwa za ta bayi zuwa kai karo da wasu abokan gaba wanda ko a yanzu ba ku san su ba amma Allah yana sane da su ko yaushe musulmi tayo sai karo da abokan gaban da su sani ba wani lokacin abokan gaba bayan da ba sa rike kuma da an ce kokarin da ake a tabbatar da gaskiya to wanda duk ba akan gaskiya suke ba sai an yi karo da su ba so ba so suke zamo an tabbatar da gaskiyar ba wa ma tufi komin shayin duk wani abu da kwanciyar ko menene shi fi sabilin lahi yan ku taimaka wa addinin Allah yiwuwa fa'ilaikum jaza'u za a cika muku sakamakonsa wa an tumla ta zulamun bayan da za a yi a tauye muku min ajirihi shayar a tauye muku wani abu daga ladansa bayan da za a yi a zalunce ku wa in jana hu wa in jana hu malu lissalmi idan kafiran nan suka karkata da cewa a yi sulhu a sulhi suka karkata zuwa a yi sulhu fajinahala ya rasulullah kai maka karkata da sulhu wa kabal minhum muhadana ka karbi maganar ajiye yaƙi daga gare su in sun ce a daina yaƙi a zauna lafiya to shi kenan kai ba ka ce a ka yadda a daina yaƙin a zauna lafiya yaƙi ana yi ne in ta kama in ba ka kama ba ya asali damin a zauna lafiya idza kana fiha maslahatun zahiratun lil muslimina fi zalika lokaci amma fa inda ake cewa in kafirai sun nemi a yi sulhu da su a yi sulhu in ya zama yin sulhun da su haka din zai ba shi zuwa maslaha wadda take a fili da musulmi a wannan wakacin wa tawakkal ala Allah da abin da za ka yi dai ka ringa dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ko yaushe musulmi abin nema ne ya tsari ya fi kowa ma iya tsari amma in ya gama tsarin kai ce zai dogara da tsarin nasa ya koma kuma ya dogara ga Allah shi yasa a yi tsari cikakken tsari amma kuma kada a tsaya ta da tsarin a koma ga Allah ta baraka wa ta'ala sai kibihi ka amince da Allah wala ta hab min badin kaka ji tsoro daga abin da suke boyewa so da yawa wanda zai ce a yi sulhu amma manufarsa yaudara idan an fi ha kaka ji tsoron yaudara a cikin badinin nasu wa waɗanda labar ligiratul musulmi ko ƙoƙarin da za su yi su nemi hakke wa musulmi alhali sannan musulmin ba su zata ba ba su tsammata ba shi ne girra su rike musulmi ba tare da musulmin sun zata ko sun tsammata ba inna huwa samiul alim ubangiji shi ne mai jili a kwali da abin da suke faɗa masani ko bi afalihim da ayyukansu duk wani abin da kafirin nan za su yi Allah yana ji da abin da za su tsara Allah yana sanar da shi wa rama Allah ya san abin da yake cikin zukatansu ban yakun asumul makara idan nufinsu su makirci su yaudara ta inda makarar la ya fauka makare to sani tsarin Allah sama yake da duk wani tsari na makircinsu wa in yurido wani yuridu an yada uka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam idan nufin su su yaudare ka da sulhi da suka kira zuwa ga sulhu li yastaddu laka dan su koma su tanadi gare ka aw li yagdiru ka ko dan su yaudare ka fa inna hasbakallah to ka sani Allah zai ije malamarin su kafiya kallahu Allah zai ije malamarin su falata ta jumahu ila tarbirin ahad ba ka bukata tare da cewa Allah yana tare da kai zuwa wani kuma abu daban wani tsari na daban babban tsari na bawa tsayawarsa ga Allah tsayawa ga Allah shi ne babban tsari tsarin da ba tsarin da ya kai shi balle ha a ce ya fi shi ya sa da tsarin bawa matakar bai za ga Allah ba to ai yayi haban za wanda zai ayyada ka bi nasirki Allah shi ya karfafe ka da taimakon sai mabadar ranar yakin badar wafi sayar da ayyami da ma sauran kwanuka wabin mumini ya taimake ka da mummune al'ansari mutanen madina wa allafa wa allafa ubangiji shine ya tara jama'a bai na kulobe da ta tsakanin zakatar su ta saro ka nafsin wahida har suka koma kamar rai daya bittawa dudi ta fuskar nuna soyayya ga juna ba'adal irhan bayan gaba warragwa ne da kullace kullace wal asabi yake da cewa mutum ya ce bai san kowa ba in ba kansa ba in ba danginsa ba allati ru'u alaiha wadda aka halicce su a kanta wata haluki alal intikami fi annashe da jikiran juna zuwa halaka sai su gwammace su halaka a kan lalle sai sun yi sakayya sai sun ɗaufansa a kan abu ɗan ƙanƙani da aka yi musu datar rayuwar larabawa ta ginu a kan cewa ko ƙaƙa aka taɓa mutum to kai ya haƙura duk yadda za a yi sai dai a yi in zai bayi zuwa a ce shi dinnan ya rasa ransa akan wannan to ya gwammace ya gwammace da ya haƙura da ɗan kurje shi din da aka yi to ya gwammace ya rasa rai la ya kabi a talifin kalbani zukata biyu a cikinsu ba sa iya haɗuwa akan abu ɗaya wannan ya ce ga inda za a yi wannan ya ce a'a ga inda za a yi wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam da aka hada kan larabawa tare da irin yadda suke zautattu da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama to haka yana daga mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam lawan fakata ma filar jami'an ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da za ka ce baki ɗayan abin da ke duniya za ka ɗauka ka kashe da bi islahi za ta bai nema a cikin cewa ka tabbatar abin da ke tsakaninsu ya gyaru ma allabta bai na kulobe da ba za ka iya tara tsakanin zukatansu ba lisaba kullum a zawaki bai nahun daharan ɗawila don gaba ta sami tabbata a cikinsu zamani mai tsawo waka surata jima'i da yawan jinnan da suka zuba kullum ana ƙara zub da jini kuma kaɗin yana ƙara jan a ƙara zub da wani jin haka suke sai da musulunci ya zo shi ya raba su da wannan albarkar manzo sallallahu alaihi wasallama suka rabu da irin wannan rayuwa irin abin da yanzu makiya musulunci suka yi ta ƙoƙari sai da suka mai da larabawan kuma akan haka ya zamo gabace yayya a kashe wannan yau kaji an kashe wannan a nan yau an kashe wannan a nan an kafa kungiyoyi daban-daban amma babban manufa a ciki ya za a halakar da al'umma ya za a halakar da su shi yasa barin su tsarin manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa makiyan musulunci sun mai da su ga abin da suke kafin zuwa musulunci sai kashe juna sai gaba da juna lalata juna ci mutuncin juna aimeye aime innahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala walakin Allah allafa bai nan banyan ya tare tsakanin su kuratul baliga da ikon sau da yake ya kai innahu aziz ubangiji mabuwayi ne la yujizuhu shay ba wani abu da yafi karfin Allah wani abu da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala hakim gwani ne mutkinin fi sunni gwani ne a cikin da'abin da yake aisu da alahum ba da tafarruje da wahida inna Allah sanya su ya mai da su hannu ɗaya bayan da suna rarrabe suna watsi kullu man kana min ahadil hari domin abin da yake akwai in ka ga ana samun yawan rigingimu to karancin alheri ne a zukata ke kawo haka domin duk wanda yake daga ma'abuta alheri alifa ashbahahu zai saba da makamantansa wanda su ma suke kan alheri wanda yake kan alheri sai a samu ba wai kawai yana kan alherin ba yana da kishin alherin ma shi yasa duk wanda ya ga ya tsaya ga alherin ne a ga shi ma ya fuskanta in kaga mutum yana wani abu to ba ya tsaya wa alherin ba ne ta ya tsaya wa alherin ba dan alherin ba ya tsaya masa ne don ya cimma wata manufa tasa to wannan ne zai sa in ya ga wani ya zama hankalinsa bai kwanta ba amma wanda yake dan alherin ya tsaya to yana ganin wani wanda ya zawa alherin shi sai ya ji ba wanda yake so a rayuwa irinsa saboda an sa manufa ɗaya ne a gaba ya ayyuhan nabi menene alifa alifa a shi to ya ayyuhan nabi
حبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي ya wanda yake annabi hasbukallah Allah ya isan ma wa man ittaba'aka min al-mu'minin da kuma waɗanda suka bi ka daga mummune su ma sun isan ma al-muhajirin wal ansar muta muhajirai da mutanen Madina
يا أيها النبي حرم المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلبون عليه وإن تكن منكم وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفترون يا أيها النبي يا ونع النبي كل شيء za a kiran manzo sallallahu alaihi wa sallama sai a kiransa da girmamawa ba inda Allah ya kiransa da sunansa ba kamar sauran annabawa ba wanda za a kiransu ya Ibrahim kasaddarta ya ya nuhu bitu salami ya hudu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama wannan da sarbuta ya ayyu haɗin da gyara ko alifi ɗaya ake yi a cikin yarshe kenan ba wani alifin shi ake wa alhamza ta ayyuha ko ya wannan annabi mai girma Allah ya isar ma duk wani labari hakanan waɗanda suka bi ka daga mummune su ma sun isar ma ya wannan annabi ka kwaɗaitar da mummune akan yin yaƙi lil kuffari da kafirai Allah zai wa sababu ila kalmatillah wanda yakin nan shine sababin ɗaukaka kalmar Allah wata hariru shai'i kwadaitarwa akan abu shine tazinuhu a ringa kawata shi wata siluhu a ringa sauƙaƙa shi in ya kun minkum ishiruna sabiruna in a cikin ku ku musulmi aka samu mutum ishirin namiji ishirin masu haƙuri alallika bisa kafsawa da abokan gaba ya galibu mai a ta yi da su rinjaye mai kan daga cikin kafirin wani ya kun minkum ya tun in kuma an samu ɗari a cikin ku ya galibu alfa za su rinjaye dubu da lazina kafaru daga wanda suka kafirin ya nan kwamin lafiyar me yasa haka saboda su mutane ne ba masu fahimta ba lijalin billahi wa lillahi saboda san Allah ba masala na lahira ba sai yasa suka zamo ba masu fahimta ba la yasutuna sabatal mu'minina ba sa iya tabbata ko tara abu irin yadda mu'mine suke tabbata ko su tara abu wa shar'u sharadin habar labari ne bi ma'anar amri amma ya zo da ma'anar amri kamar an ce bi musabaratul wahidi ila shirati da cewa mutum ɗaya musulmi ya iya tarak ya iya hakkewa kafirai goma kamar an ce li yuqatil a wato shuruna sabiruna minkum mi'atayn min al-kuffar wa li yuqatil mi'atun minkum alfan min al-kuffar walwa'ad da kuma yin alkawari ya nan da cewa su musulmi in sabaru idan suka jure suka yi haƙuri galabu ba makawa za su yi rinjaye bi aunillah da taimakon Allah sun manusiya sannan aka yi nassin wannan lamma kasuru yayin da musulmi suka yi yawa da an ce mutum ɗaya tare mutum goma mutum ɗaya musulmi ya tari kafirai goma ko da kafirai goma ne shi musulmi shi daya bai halatta yake zai guje musu ba da haka abin yake da farko to amma daga baya sai aka yi nasinsa da kaulihi da ce da fadin ubangiji
فإن تكن منكم مئة صابرة
alana a yanzu a fafan lafa alkum Allah ya sauƙaƙa muku wa alima an nafi rufa Ubangiji ya san cewa akwai rauni a cikin ku an kita da shirati a misaliku daga a ce ku iya yakar waɗanda suka ninka ku har sau goma inda kuma a cikin kuma a tun sabiratu shi yasa a yanzu Allah ya muku rungwame in an samu mutum ɗari masu juriya a cikin ku ya ga limu mai a ne za su rinjayi mai tan daga kafirai minhum daga kafirai wani ya kun minkum alfun idan an samu mutum dubu a cikin ku ya galibu alfani sani da dubu biyu da daga kafirai bi izinin da nufin Allah bai rati da nufin Allah wa fi mamar shi ma da wannan sharaɗi ne amma yana nufin amri umarni wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari mislu zalika umarni da kyakkyawan aiki da ni daga munkari shi ma tafiyar su ɗaya da yaki idan kai musulmi daya masu aikata munkari goma aka ce da ka tare su amma daga baya aka ce masu aikata munkari daidai ka tare su wallahu masu sabirin ubangiji na tare da masu juriya bi aunihi da taimakonsa wannan zala aya ta sauka lamma a zulfi da'a min usara badar yayin da musulmi suka karbi fansa daga kafiran da aka kama a ranar yakin bada ubangiji ya ce makana كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان النبي ai bai kamata ba a cikin haƙƙin wato wanda yake annabi an ya kuna lahu asira a ce ma ya haƙuri ya rike wanda aka kama a wajen yaji abin da ya dace a ce a kashe su inda me ya kawo hakkuce za ku tara annabi da yaƙi hakkuce za ku tara annabi da yaƙi na kama fa me ya dace a kashe ku kawai a kashe ku kawai a tayi filafilar sai ya yawaita kashe kafirai a duniya ya kusira katlan kufari fil ardi ya yawaita kashe kafirai a cikin ƙasa hatta ya zilla kufuru wa ya killa hizbu har kafirci ya kaskanta masu goyon bayan kafirci su karanta wa ya izzal islamu wa ya saudiya ahluhu musulunci ya samu ɗaukaka ya samu buwaya masu bin musulunci musulmi ya zama su suke tafi da komai na duniya ya duniya ta koma sai yadda suka ce wafi zikin yari sharatun ila annahu la yanbaghi an ya qauda ta yati huladu na ka mace kasan nan aka ce filari akwai nuni in ya cewa ba daidai bane a ce za a zauna har sai abokan gaba sun zo sun hake wa musulunci ina a yana sai na ali yake faɗa maguziya qaumun fi qu'uri darihim illa zallu ba a taɓa kawo mutane yaƙi a cikin gidansu ba sai an kaskantar da su sai an kaskantar da su yin sadiyar za a yi ko musulmi duk yadda ya zama gidanku aka kawo yaƙi ku je gidan abokan gaba gidan kafirai a can a yi yaƙi bal yamshi fi manaki al'ari bari abin da yake ake nema daga gare shi ya wata ya tara da sassan ƙasa liyu ilahi kalimatillah don neman ɗaukaka kalmar Allah don neman ɗaukaka addinin musulunci turiduna arara duniya kun mu ne ayyuhal mu'min ya kun mu ne manufarku bi asalul kuffari ya kama kafiran nan ku ce ba za su ba ku fansa manufarku amfanin duniya mata'aha amfanin duniya allazi la dawama lahu amfanin da ba dorewa yake ba ba dawama yake ba wallahu lahira alhali ku Allah abinda yake nufi muku yuridu lakum al-akhirata yana nufin lahira ne gare ku sawaba ana nufin ladan lahira bi katli in kun kashe su wa tarkil asari ba da alhazima da cewa kuma cewa ma sai kun kama su bayan yakin su ya kare bayan yakin kafaran ya kare kan ku tsaya kama su ku kashe su kawai wallahu azizu ubangiji mabuwayi ne la ya tajo ila muhinin ba taimako ba bukata zuwa wanda zai taimaka masa ba bukata zuwa a ce wani ya taimaka masa wa inna ma amurkum bil jihadi li tanalu sawabahu da Allah ke cewa ku tashi ku yaƙi idan ku taimaka wa addininsa akwai yanda zai taimaka wa addinin ko ba ku abin da yasa aka umarci ku ku yaƙi dan ku samu ladan da ake samu a yaƙi hakim gwani ko fi kulli ma murbi a cikin da abin da ya umarni da shi itabun ala istimsa'ir rijal wannan rarauka ce bisa kale mazajen kafirai wa qatal hazimat wakacin da kafirai yakin su ya kare ragabatan fil mali dan kwaɗayi a cikin samun fansa laula kitabun laula kitabun min Allah saraka an ba da littafi ba da ya gabata daga wajen ubangiji kai hukum minhu ai in ba dan hukunci ba da Allah ya riga ya zartar na cewa ku dinnan al'umma muhammadiyya an halatta muku gani mai yaki bin hidan daga nami da aka halatta muku gani mai yaki wa min halfi dawo abin da za a karba daga kafiri don ya fanshi kansa in musulmi sun kama shi yana cin ganimar yakin to in ba don wannan ba da masa kun ma a hassun azabun azim da azaba mai girma ta ta taba ku ta shafe ku a cikin abin da kuka karba min alfida'i na daga fansan da kulli asirin arba'una uqiyata wanda an ce duk wanda aka kama cikin kafirai ya kawo uqiya arba'in a sake shi wal uqiyatu arba'una dirhaman ita ko uqiya dirhami arba'in ƙungiyar kamar dirhami arba'in to da azaba mai girma ta shafe ku limai da kuma ilar duniya domin kun nuna karkata zuwa duniya watar ki janibin lahira don kun bar janibin lahira fakulu أقول مما غنمتم حلالا كثيرا واتقوا الله إن الله غفور رحيم sai ku zo ku ci min maganin tun da abin da kuka samu wajen yaƙi wa min jul- abu garimar yaƙi abin da kuka ribata a yaƙi wa min jumla fil fida abin da kuka ba fansa daga kafirai yana daga cikin jumlar ganima shi din ma dai tafiyar su ɗaya da ganima halala halin ka zance wasu halal ɗayi ban tsatsarka wasu kullum duk abin da za ku yi ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi ku zama masu tsoron Allah musulmi komai nasu abin umarta abin umarta ne shi ya zama mai tsoron Allah ne a cikin sa ittaqillaha haisu ma kunta sai muhalafati ku kiyaye saba wa Allah inna Allah ga Allah gafuru mai gafara ne ma farada yana gafarta wa bayi abin da ya kuna daga gare su rahim mai jin kai ne wani za a halala kun riga na'ima wannan ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta muku ganimar yaƙi يا أيها الذي ظلم في أيديكم من الكبائر يعلم الله في قلوبكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا ونع النبي كل من في أيديكم من الأسرى kace ga waɗanda suke hannayenku na daga kafiran da aka kama a wai a yakin bada in ya rabi lafi ulubi kuma hairan in Allah ya san alheri a zukatanku imanin ya san imani wa khilasan da yi domin sa yutukum hairan ya ba ku fi mimma uhiza minkum daga abin da aka riga daga gare ku min alfida'i na daga fansa nazalat wannan a ta sauka ne fil abbas ibn abdul muttalib a game da sayyidina abbas dan abdul muttalib wa gairihi da shi da wannan sa lamma usiru bi badr da aka kama sai a yakin badar fa fara nafsahu wa bani ahawaihi aqila ibn aqila ibn abi talib wa nafal ibn al harith shi yasa da zai fanshi kansa min Allah ya ce ai ba kai kanka dai zaka fanshi kanka ba ga ayan dan uwa ƴan ƴan uwanka an kama su ma sai ka fanshi su ba za mu yadda ba yake ne ya fanshi kansa ya fanshi ayan dan ƴan uwansa biyu da Aqilu da Abi Talib da Nawfal ibn al-Harith wanda dukkanin su sun musulunta duk sun musulunta daga baya amma sanda aka kama sanda aka yakin badar ba su riga sun musulunta ba fa aslama sayyidina abbas ya musulunta daga baya wa aslama da akilu wato wan sayyidina ali da naufaru dan haris shi ma haris din nan shine babban dan abdul muttalib shine babban dan abdul muttalib akabaruhumul haris kul zahi a to shi ma musulunta wa qalu suka ce da nan sai hanna laka ala qaumina suka ce da manzo wallahi za mu ringa faɗa ma gaskiya akan mutanenmu قال العباس سيدنا عباس فابدلني الله خيرا من ذلك Allah ya musanya min ko fiye da abin da na bayar fansan nan ni la na ishiru na abda a yanzu na da bayi ishirin adnahu wanda yake koma baya a cikin bayin nawa layar fi ishirin na alfa yana yin tasarrufi a cikin dubu ishirin wanda yake ma a bayan shi ne koma baya ɗan kasuwa ne cikakke wanda yana da jari a hannu ya haura dubu ashirin wa ɗani zamzam ubangiji ya bani zamzam ma uhibbu anna li biha jami'a amwali ahli makkata a ce ba ni ne zamzam take hannuna ba a bani dukiyar baki ɗaya mutanen makka akan haka to bana son dukiyar gwamma abin mun rijiyar zamzam ya zamo a hannuna take wani an ta zurul magafirata min rabbi sai na ba su ce na sauraron kuma samun gafara daga wajen ubangiji tun da Allah ce wai gafir lakum ya anil mawuda wani yana nufin gafarar da aka yi masa alkawari da ita bi kaulihi inda Allah ya ce wai gafir lakum Allah ya gafarta muku wallahu gafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai
وإن خيانتك فقد خافوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم wani yuridu ya na saka in ya zama su ayin asara wanda aka kama a yakin nan manufarsu su ha'ince ka bi ma'asar rumin islami da suka bayyana musulunci ba wai dan sun yarda da musuluncin bane har zuci bakar hanullahi min qabl to ka sani ai da man can sun ha'inci Allah qabla qabla badrin kafin yakin badar bil kufr wal huruj da talika da fuskar kafircin da suka yi da fitowar da suka yi dan su a dan su yake ka fa amkana minhu Allah ya dora ka akan kafiran nan a yakin badar bi badrin a yakin badar katlan wa asran aka kashe wasu daga cikinsu wasu kuma aka kama falyatawaqqa'u misla zalika shi yasa su saurari zuwan irin wannan in ado so suka ce irin abin da suka yi a baya shi za su sake matukar suka ce abin da suka yi a baya shi za su sake to Allah zai sake mai da su irin wannan matsayi mummuna wallahu alim ubangiji masani ne bin rama'il da baki ɗaya abin da bawa yake boyewa a zuci hakim wani ne ya jazi kullum bin yakin yana saka wa kowa da niyyarsa to alhamdulillah kuma tashi na lazina amanu